إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكهان والمنجمين والأرافين ومن في حكمهم ممن يدعي علم الحد... علم الحوادث وعلم المستقبل بالتنجيم أو بدرء أو بدرب الحصى أو بغير هذا من الطرق الخفية الذي يزعم أنها تطلع على علم الغيب عباد الله فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم حكم هؤلاء أنهم لا يجوز أن يؤتوا أو, أو أن يؤتوا إليهم ولا أن يسألوا ولا أن يتصدقوا فقد ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه قال من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة هذا الحديث عباد الله يدل على تحريم السؤال مجرد من دون التصديق فكيف إذا كان مع التصديق عباد الله ولا يجوز سؤال الكهان ولا إتيانهم ولا تصديقهم بما فيه من الخطف والهلاك وذهاب الإيمان وفي الحديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من أتى أرافا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ليس منا من سهر أو سهر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له عباد الله فالذين يدعون علم المغيبات والقذف أو متى ينجح فلان أو متى يقبل في وظيفته أو غير هذا من هؤلاء وأشباههم كل ذلك مما حرم الله سؤالهم واللجوء إليهم وتصديقهم وإنما المؤمن يسأل ربه التوفيق والتسهيل والتيسير يسأل ربه أن يقضي له حاجته من من نجاه أو اكتبار ومن حصول إلى أي شيء له منفعة أو الوقاية في أي شيء له مضرة عباد الله أما الإتيان الكهان الذين يدعون علم الغيب بأي طريقة فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم هكذا لا يجوز للمسلم اتيان الذين اتيان الذين يستعينون بالجن لأن الجن أحد الكداع والكذب فهؤلاء يكفرون كفرا مخرجا من الملة وذلك لإشراكهم مع الله في علم الغيب الذي الذي الذي تأثر به لنفسه قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثون وأن عائشة رضي الله عنها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان وقال ليسوا بشيء أي لا يعلمون شيء من علم الله تعالى من التدبير الأمور خلقه لأنه يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس الصير وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال أيضا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بارك الله لي ولكم في الهدي القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaida wannan shaidar zuwa ga annabinsa annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadansa ne da ya turo shi zuwa ga duniya da musulunci da alkur'ani a haɗe gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wannan wasici hakika Allah ne ya fara shi da kansa a Qur'ani da yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan nan yayin uwa yau muna yin juma'a ne wanda ya daidai da 25 ga watan 11 musulunci yau hijira ne da shekara 1446 daidai da 23 ga watan 5 na miladiya 2025 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makarantar yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da hani game da zuwa wajen bokaye ko ‘yan tsafi ko masihirta ko wanda suka sa rigar waɗannan mutane ake kiransu da malamai ko ake kiransu da masu roƙiya ko abin da ya kama da wannan domin ta'ammuli da irin waɗannan mutane babu shakka iyakai ɗan adam zuwa ga halaka iyakai mutum zuwa ga faɗawa cikin fishin Allah iyakai mutum ga fadawa zuwa ga ubar Allah a gobe alkiyama sanadiyar a wannan rayuwa da muke cikinta a yau ta'ammuli da bokaye da matsafa da 'yan sihiri ya yi yawa a cikin wani al'umma abin ya fansama da yawa har ya je kan mutanen da ba ka zato ba sa tsammani za ka same sa irin wannan harkar domin al'amura wanda aka sanya duniya a gaba kamanta da Allah ba ga ‘yan kasuwa ba ga masu mulki ba ga masu dukiya ba ga mata ba ga maza ba ga masu ɗamara ba ga masu naɗi na sarauta a galabiya waɗannan mutane da na lissafu da waɗansunsu da yawa suna mu'amala da bokaye suna mu'amala da ‘yan sihiri da ‘yan tsafi’ wanda wannan babu shakka jefa kai cikin halaka ne taɗewa ce hasara ce daga cikin ƙa'idar da Allah ya sa wa musulmai akan imani da shi a matsayinsa na mahalicci abin bauta shi kaɗai bayan kayi wannan sai kayi bara'a ka kafirciya dukkan wata kishiya ga Allah ɗin wa man yakfur bi tsaguti yace wa yu'min billahi faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha bayan imani ga Allah sai kayi facali kayi watsi da dukkan abin da zai zama kishiya ga Allah wannan shine imanin ka ya cika tsakaninka da mahaliccinka babu shakka cikin mu'amala da bokaye akwai sanya wa Allah kishiya akwai rashin yadda da wani abu da Allah ta'ala ya baiwa kansa iko shi kadai a kansa wannan shine irin rayuwar da mafiya yawan mutane suke cikinta a yau tana da hadari sosai hadarinta shine duk wanda ya mutu akan wannan hanyar to ba shi ba samun rahmar Allah ba shi ba samun jin kan Allah ba shi ba samun aljannar Allah tunda ma'aikin Allah ya riga yayi bayani kuma innahu la yadiqu anil hawa manzon Allah baya fadar magana sarai duk abin da ya fada wahayi ne da ubangiji ya masa bayan Allah mu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba ɗan abdullahi farin jakada wanda ya bishi ya tsira wanda ya saba masa kuma ya halaka ya yi bayani ƙarara ya yi bayani a fili dalla-dalla filla-filla hukuncin bokaye da masu aiki da taurari da 'yan duba da matsafa manzan Allah duk ya yi bayanin hukuncinsu a cikin shari'a daga cikin irinsu yawansu akwai wanda yake da'awar sanin me zai faru gobe a je wajensa da hanyar bugun ƙasa ko kallon taurari ko aiki da wata igiya ko wata tsimma-tsimma ko wani abu na sihiri da tsafi yake karanta ma abin da zai faru gobe ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa asali da farko ma dai wannan makaryaci ne sannan kuma ya sanya rigar bokaye duk da irin yaren da yake magana ko ya san abin da zai faru in an jima ya aiki da taurari ko bugun ƙasa ko abin da ya kama daga wannan daga cikin hanyoyi oyayyu da suke amfani da shi babu shakka irin wannan a da rayawa cewa a ya san iya da ta cewa game da wani abu na ilimin gaibi ko abin da zai faru gobe duk wata hanya da ya bi akan ya ba da irin wannan labarin na abin da zai faru gobe ko in an jima ko baɗi ko 2027 shekarar da za a yi zaben siyasa misali to duka wannan ya sanya rigar bokaye matsafi ne masihirci ne kuma ya kama hanyar kafirci mu sani bayan Allah masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani karra game da irin wannan mutane na farko ma dai la yajuzu itiyadihim bai halatta ga musulmi ya maje gunda inda mutanen nan suke bai halatta ba inda baka cikin masu da'awa wanda za su je su kirawo su zuwa ga hanyar daidai don ka je tambaya ko bukatar wani abu to wannan kada'an bai ma halatta ka je inda suke ba wala an yi tsaluhun bai halatta ka tambaye su komai ba ballanta na ka gaskata su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin muslim an rawaito daga ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma'aikin allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan duk wanda ya je wajen ɗan duba ko boka ya gaska ya tambaye shi wani abu amma da ya tambaye shi shi wanda ya je gun bokan ko ɗan duban bai gaskata bokan ba bai gaskata ɗan duban ba ya dai faɗa masa magana ya ji amma bai aiki da ita ba to zuwan da ya yi manzan Allah ce sai ya yi sallan kwana arba'in Allah ba zai karba ba lam yi ƙubal minhu salati arba'in na laila manzan Allah ce sai ya yi sallan kwana arba'in ba ruwan Allah da ita zuwan kawai ka je ya ce ka samo kaza ka ce kai ba ka yadda ba binne kaza agu kaza ka ce kai ba za ka yi ba kama kaza je ba a kaza ka ce kai ba za ka yi ba zuwan kawai ya sa sai ka yi sallan kwana arba'in Allah ba ya sonta to ina ga wanda ya gaskata boka ina ga wanda ya gaskata matsafi ina ga wanda ya gaskata ɗan duba wannan mujarradin zuwan kenan fa ka ɗau ƙafarka ka je a galabiya yaren mutanen yau da za ka fahimta duk wani wanda ya ce iya da malami daga cikin manya da ake ganin su da girma a wannan ƙasa to malamin fa ba ya je ya tsuguna ya koya mai ƙabli ko ba ko tsarki ko alwala ba ne in ka ji ya ce iya da malami to a galabiya kahi casa'in da biyar cikin ɗari irin waɗannan mugayen mutanen su ne malamai a gunsu ba ma zancen su zama malami ba a'a waɗannan bukata ake su musulunta domin hanyar da suke ba hanyar musulunci ba ce hanya ce ta kafirci tsantsa su dawo masu musulunta tukun ballanta na masu rigar malanta amma da yawa mata shugabanni 'yan kasuwa 'yan siyasa sarakuna in kaji suna maganar malami suna da malami a galibiya irin waɗannan muyagun mutanen ne wanda za a je gunsu su dinga da'awar sanin abin da zai faru gobe ko in an jima ko shekara mai zuwa ko kaza da kaza da kaza da kaza wannan kada an bokanci ne kuma haramun ne zuwan kadai ya sanya sai mutum ya yi sallar kwana arba'in Allah baya su to kuma ina ga wanda ya gaskata abin da boka ya faɗa masa binne abu abu kaza ya je binne yanka kaza ta baya ya yanka fito gida ta baya ya fito jefa kaza abu kaza ya jefa i kaza da kaza kai to ina ga wannan kuma me hukuncinsa bayan Allah mu sani cewa bai halatta ka je kusa da boka ko ɗan tsafi ko mai duba ballantana ka tambaye shi ballantana ka gaskata su akwai haɗari a cikin wannan akwai halaka akwai gushewar imani hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je gun boka ku ji da kyau ku ƙara ji duk wanda ya wanke kafa ya taka ko a mota ko a mashin ko a doki ko a raƙumi ko a jirgin sama ko a ƙafarsa ya kurɗaɗa ya je ya samu boka ko ɗan tsafi ko masayirci ya je gunsa a kan ya faɗa masa wata buƙatarsa ya faɗa masa wata buƙatar bokan ya faɗa masa sharaɗi kuma ya yadda da sharaɗin manzan Allah ce faƙaɗi kafara bima unzila ala Muhammad manzan Allah ce shi wannan da ya je gun bokan ya kafirce Qur'ani domin Qur'ani shine Allah ya saukarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kada'an wannan kafirci ne ya kafirta Qur'ani ko aya ɗaya ka karyata ka kafirta kai ko harafi ɗaya ka karyata shi ka kafirta ballanta na Qur'ani gaba ɗayansa to hukuncin zuwa gumboka ya baka umarni ka bi na binne kaza ko yanka kaza ko nemo kaza ko jefa kaza ko kaza da kaza mai da'a game da abin da ya sa ka kai to kada an manzala ce kai ba musulmi bane ka kafirce qur'ani farko abin da ake nema da kai ka tuba sannan ka zo ka musulunta bayan Allah masu albarka mu sani cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin mu wanda yake sihiri ko yaje ya tsugunna aka masa sihiri baya daga cikin mu wanda yake bokanci ko yaje gun boka ya mai bokanci baya daga cikinmu wanda ya yi camfi ko ya je gun ɗan camfi ya masa camfi manzala ce duk waɗannan ba ma tare da su ba ma tare da su in ji manzan Allah a duniya da lahira bayan Allah masu albarka mu sani cewa duk masu da'awar sanin ilimi na gaibi da zane a ƙasa ko da harkar taurari waɗannan mutane a koma duk abin da za su yi na da'awar sanin gaibi ko wani abu daban ko abu kaza zai faru gobe ko nan da wata kaza abu kaza zai faru ko abin da ya kama da wannan manzan Allah ya ce dukkan wannan haramun ne Allah ya haramta wannan ya haramta tambayarsu ya haramta zuwa gunsu ya haramta gaskata su shi mumini muminin kwarai ba shi da abin roƙo da tambaya sai Allah manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah haka manzon Allah ya ce masa duk lokacin da kake da bukata zaka yi roƙo ka roƙi Allah duk lokacin da kake neman tanyo da agaji ka nemi agun Allah ya ƴan uwa masu albarka mu dawo da hankalinmu zuwa jikin kowa ya san yayi wata rayuwa a cikin gyatin masa kafin ya zo duniya da kafiri da musulmi ba a shakkar wannan kowa ya san wannan lokacin da kai rayuwar cikin mahaifiyarka kana da rai tunda hadisi ya tabbata tun kana dan wata hudu ake busa ma rai kana da ranka kana motsi tana ji kana da rai kana rayuwa irin rayuwar da Allah ya so kai a cikin gyatimarka a wannan rayuwar Allah iya ma arzikinka cika sha Allah ne san ta inda wannan cirishin yake zuwa ma Allah ne san lokacin da za ka yi rashin lafiya ya warkar da kai a wannan yanayin Allah ne ya san ta ina ma iska take zuwa maka shaka ka rayu Allah ne ya san ta ina yake kare ma bala'o'i ba za su same ka ba hatta mahaifiyarta ka ba da san wannan ba kawai tana ji kana motsi in lokacin fitowar ka yi za ka fito mahaifiyarka za ta sha ruwan zafi kuma cikin zai tafi Allah ne ya san ya zai kare ruwan zafin ba zai saɓi mafata ba mahaifiyarka za ta ci yaji kana cikinta kana motsi Allah ne ya san makarin da zai kare wannan yajin ba zai illata da kai ba mahaifiyarka za ta yi tsugunno ko na biyan bukata Allah ne ya san ina yake tura ka a cikin wannan tsugunnan ba zai matse ka ba to duk irin wannan rayuwar a lokacin ba kowa daga Allah sai kai yama duk abin da zai mata goma shi kuma sai yanzu ka zo duniya ka fara tafiya kuma Allah ya kasa yi ma wani abu sai ka je gumbuka sai ka je gun matsafi sai ka je gun dan duba wannan ai butulci ne hankali ma ba zai kama wannan ba lokacin da kake rayuwa cikin mawuyacin hali ba ka da ka taɓus na komai Allah ya jibanci rayuwarka ya mata goma shi a rayuwarka kai fitowa daga cikin ma Allah ya ce sai da muka so ka fito sun masabila ya sara ba da kanka ka fito ba sai da Allah ya ma ilhama ta ina za ka bi ka bi ka bi sannan ka ganka a duniya amma yau ka zo duniya ka shaki iskar Allah ka ci abincinsa ka zauna a ƙasarsa ya ma rumfa rana ba ta dafa ka ba ya sauko ma da ruwa daga sama ya ma kaza ya ma kaza kuma sai ka ce yau Allah in kana da bukata ba zai ma ba a hankali ma kar mu je ga nasi hankali ma ya ma aiki Allah da ya ma wancan jiya yau kuma ya kasa ma wani abu to lalle ilalla duk masu ta'ammuli da bokaye ko matsafa ko ƴan tsafi babu shakka suna cikin hadari kuma suna cikin fishin Allah subhanahu wataala muminin kwarai Allah zai roka wajen neman dace ko neman sauƙaƙawa ga al'amura ko neman sauƙi duk Allah zai roka yas'alu rabbahu an yaqda lahu hajata idan kana da bukatu ko sun fi miliyan ko sun fi biliyan to Allah ta'ala za ka roƙa shi ki da ikon biya ma wannan bukatun na neman nasara ne na cin jarabawa ne na haɗuwa da wani abu ne na neman alkhairi ne na neman tsari daga shari ne ba ka da inda za ka je sai gun Allah Allah ne kaɗai yake da iko akan wannan amma zuwa wajen boka ya ‘yan uwa ko masu da'awa sun san ilimin gaibi ko wata hanya dukkan wata hanya makamantan wannan baya halatta ka je wajen su baya halatta ka tambaye su baya halatta ka gaskata su hakanan duk bai halatta ga musulmi ya je wajen masu neman taimakon aljanu ai aljani kaza ya ce kaza ko baka da lafiya a meka hannu a ce aljani zai kawo magani duk wannan bokanci ne duk wannan sihiri ne tsafi ne baya halatta ka je wajen su ko wajen neman warakar magani ko wajen neman warakar jinya ko neman wani abu ko neman tsari ga wani abu duk baya halatta a shari'ar musulunci ka zai kiyaye irin waɗannan mutanen haramu ne li'annal jin domin su aljanu yan yaudara ne ba wanda ya kai aljani yaudara sannan ba wanda ya kai aljani ƙarya duk wanda yake aiki da aljanu zai faɗa ma labarin da aljanu yake bayarwa magaryaci ne mayaudari ne ɗan damfara ne kuma boka ne wannan duka irinsu yawansu sun hau kan hanyar kafirci kuma sun kafirta irin kafircin da yake fidda mutum daga cikin musulunci musani ya bayan Allah masu albarka hakanan domin sun yi hada tarayya da Allah hada tarayya da Allah wajen asanin abin da zai faru gobe sun ce sun san abin da zai faru gobe kuma wannan ilimi ne kadai wanda Allah yake banta da shi ya ce qul man qul qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace da su ya rasulullah la ya'lam ba wani wanda ya san daga a duk halittun da take cikin sammai da ƙasai har mala'iku ji Allah ya ce a faɗa wa duniya ba wanda ya san me zai faru gobe ba wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah duk halittun sammai da ƙasai Allah ya ce a faɗa wa duniya ba wanda ya san me zai faru gobe in ba Allah ba duk wanda ya je ce ma kaza gobe kaza jibi Allah ya ce ƙarya yake yi ni ne kaɗai in ji Allah na san me zai faru gobe kuma yanzu ga mu a masallaci ai recently yanzu haka wa ya san abin da ke baruwa a gidansa ballantana gobe ka baro gidanka da iyalanka da yaranka da matanka da komai a yanzu nan daidai yanzu me ake a gidanka wallahi baka sani ba ni ma ban sani ba ballantana kuma gobe ballantana shekara mai zuwa balantana 2027 har ama ƙaryar wane ne zai zama kuma ka yadda don kai ba gidaje ne don kai ba ka da wayo don kai ba ka san Allah ba a dinga faɗa ma wani ƙarerai mutumin da ko tsarki bai iya ba bai iya karatun fatiya ingantacciya ba shi ne zai baka umarni ka bi ya fidda kai daga cikin musulunci ya jefa ka cikin fushin Allah akan ƙarya da abin da ba gaske ba ne Allah ya ce ba masu ba duk duniya la ya'lam man fis samawati wal ardi ghaiba da halittun mai duka da halittun ƙasai duka inji Allah ba wanda ya san abin da ya faku ga Allah ba wanda ya san wannan sannan wa ma yashkuruna ayyana yub'asun ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya ba wanda ya sani wannan gaibi ne daga Allah saboda ka mu dawo hankalin mu ya ƴan uwa nana Aisha take cewa wa'ansu sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bokaye da ƴan tsafi sai manzon Allah ce laisu bi shay ba komai ba ne su ba abin da suka sani kar ku yi consider da su akan komai ba su kai ma a kalle su ba haka mazan Allah ya ce sai suka ce to ya rasu ai suna faɗar magana wani lokacin tana dacewa ya ce wannan kirdado ne da kuma gaskiya ɗaya da za su jiyo ta sannan su cakuɗa ta da ƙarya ɗari gaskiya ce ɗaya lokacin ma da ba a rufe hanyar zuwa sama ba ta istiraƙi sam za su iya takawa su je su jiyo amma sai su cakuɗa wannan gaskiya da ƙarya ɗari haka ma'aikin Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam ba su san komai ba daga cikin ilimin Allah na gudanar da al'amuran bayi domin Allah ya ce shine yudabbiru al'amra yufassilu al'ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shine ke jujjuya al'amuran bayi shine ke rarrabe muku ayoyinsa domin ku samu yaƙini da nutsuwa da tabbatar da ibada zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala yana cewa a Allah ne kadai inda hu ilmu sa'a Allah ne kadai ya san me zai faru gobe ko kuma kafin wannan Allah yake cewa wattabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman su dai shaydanu da bokaye suna bin abin da shaydanu suke karanta musu game da mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam a bada wani zofi a ji irin zobin Sulaiman ne irin hatimin Annabi Sulaiman duk ƙarya ne an fahimci wannan kar ma wani yaudare ka da wannan Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman na farko dai annabi sulaiman ba kafiri bane baya tsafi baya bokanci walakin na kafaru Allah ya ce shaydanu sune kafirai yuallimuna an-nasa sihira suna koyawa mutane sihiri a sai sihiri kafirci ne ba mai aikata sihiri sai kafiri yuallimuna an-nasa sihir can ma shaydanun suke cewa ba mu karantar da ɗaya daga cikin su ba sai da muka ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur yanda ake yi duk boka duk matsafi wanda yake aiki da aljanu ko shidanu to idan shaidani yake neman taimako daga gun shaidan ko boka to bokan su ya dora shi kan wani abu na kafirci sannan zai shiga cikin tarayyarsa wajen neman biyan bukatarsa wane ya zo ya ce bukatarsa a haukatar da wane ya je ya faɗa wa boka wannan ko bukatar sai ga wani baya duniya boka zai kirawo aljini ya ci tuga bukatata ina so a haukata wani ina so a batar da wani ina so a jefa wa dukiyar wani bala'i aljani ya ce to ya karba aikin zai yi amma kai kuma boka gani ma aiki na da zaka mu ka daina sallar juma'a gaba daya wallahi wa da wannan da wannan shirin ake dora su ko ka taka qur'ani ko ka daina wankan janaba gaba ɗaya a rayuwanka ko ka ƙaurace wa sallar la'asar ko ka daina kaza na wajibi sai bokan ya ce ya yadda ba zai yi ba sannan aljini zai higa cikin tarayya su biya musu bukatarsa yawancinsu haka suke idan an tura aljini ya yi kaza ga wane ya yi kaza ga wane ya yi kaza da su wane to shi bokan sai aljanin ya fita daga musulunci shine Allah yake cewa sai da suka ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur duk wanda zai mu'amala da mu ya sani mu fitina ce karya kafirta haka aljannin suke faɗa bokaya kuma Allah ta'ala yake cewa shi kadai ya san gaibi inna Allaha indahu ilmu sa'a Allah ne kadai ya san yaushe kiyama za ta tsaya wai nazilul ghaisa Allah ne san ina ruwan sama zai sauka lokacin da hadiri ya taso da yawan sa da abin da zai amfana Allah ne sani wa yanzul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham Allah ne yake da cikakken ilimin sanin abin da ke cikin mahaifa ilimin yau zai zo duniya shekara nawa zai yi wace hanya zai yi zai yi arziki zai yi talauci yau zai mutu Allah ne san wannan wa ma tadri nafsun ma wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada Allah ya ce baran da ya san me zai faru gobe ko akwai waye san gobe asabar me zai faru a rayuwarsa ba wanda ya sani Allah ya ce duk duniya ya ƙabu ya ƙalubalance mu waye ya san gobe me za ta haifar ba wanda ya san wannan sannan waye ya san a ina zai mutu ba wanda ya sani wannan su ne gaibi guda biyar wanda Allah ne kadai ya san su in ba Allah ba wanda ya san waɗannan abubuwa Allah ta ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya tsare mana imanin mu da rayuwar mu Allah ya jaddada mana tauhidi a zukatan mu ya Allah ya Allah karba mu da zamewar kafa ya Allah karba mu da rudin shedan ya Allah ka raba mu da makahon san duniya ya Allah ka raba mu da dukkan wata hanyar da za ta raba mu da imani mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعداءنا أعداء الإسلام اللهم انصرهم على اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نروقك كبيا من بكاتمنا الخير الله كوركد مجنيتم الله كجك مامتم الله كبامو لافيا كبامو زمان لافيا Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah duk wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah ta'ala ka fidda shi ka fidda mu gaba daya ya Allah ka yassare mana wannan rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana ita ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka alhazan mu da suka samu damar tafiya ƙasa mai tsarki Allah ka ba su ikon yin aikin haji karɓaɓɓe ya Allah Allah ka tsare musu iyalansu da dukiyarsu ya Allah ka dada su gidajen su lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka ka sa ayi wannan aikin haji lafiya a kammala shi lafiya ya Allah ka tsare dukkan musulmin da ya tafi zuwa ga wannan ibada ya Allah ka tsare masa imaninsa da rayuwarsa da gidansa da iyalinsa ya Allah ta'ala ka sa su dawo su sami mu lafiya mu ma mu sami su lafiya ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna roƙonka alkhairi a duniya alkhairi a lahira ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta ya rabbal alamin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن تبارك